إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قاشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أقول مركز أهل السنة والجماعة وندك أقول كركدا أقول دمغرا جمهورية نجار يومنا ثلاثة عشرين a yau na uku ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 23 ga watan biyar 2023 a yau insha Allah za mu yi darasi na 122 ne ko a cikin bulogul mara na alhajin hajji askalani insha ranar darasi na 122 insha Allah za mu tashi babul adahi babi na maganar masa'ala ta layya wanda ya dace da mun gabato da lokacin layya al'udhiyya wanda dai yan sadayya ta tabbata ƙur'ani da suna da jima'i abu ne tabbatacce a cikin musulunci abinda malamai ke kai da kawowa wajibi ce ko kuwa suna ce mai gari da jamu suna ga cewa suna ce mai gari kuran abuwa ne ba nake da cewa wajibi ce to da zama kasu dalilai wanda ya sa malamai suke sabani kan haka ne amma dai magana shara'anta ta da yinta da fadalarta abu ne a hili wannan ijima'i ne sai fara ya ce an anas bin malik أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديه بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويدع رجله على سفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين كبشين أملحين أقرنين سمينين وتولي أبي عوانة ولي أبي عوانة في صحيح ثمينين ميمكن بسين أكا بثاؤه وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر wannan hadisin farko na Anas bin Malik wanda abinda yake cikin ruwaya cewa Anas bin Malik ke bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam kanu zai bi kabashin yana layya da rago biyu amlahain amla rago wanda horin shi ya yi yawa kan bakin kenan baki da horin amma horin ya yi yawa shi amla kuma a karnai masu kahuna guda biyu wa yusammi wa yukabbir yana bismillah kuma ya Allahu akbar a wajen yanka su wa yad'u rijlahu ala sifahihima yana ɗora kawunshi lokacin yanka akan wuyan ragon dan kuma sai yanka wannan shi ne abinda yake wani lafazin sai ya ce wafi a wani lafazin ta ya zaba hamama da yake ya yanka wannan layya da hannun shi abu ne sananne ana so mutum da kanshi ya yanka laishi din zai iya ba ya kasa malam ba ko wani daban ya yanka maka ka kama ka yanka da kanka yayi ƙware ma amma duk da halicin wani ya maka amma ka yanka da kanka shi ne ya ce wafi lafaz saminin a wani lafazi wannan raguna guda biyu da aka ce masu wari da baki masu ƙauhuna saminai masu kiba ne mana masu mai ne ba kan jamummu ba ne ba wale ya bi ruwa na fi sahihi shi a can mai kwan saminai da ta saminai mai bambancin saminai da bisin da saminai da bisawun سمين بمي فجاء بعجل سمين فجاء بعجل سمين بكلع بمي aka ce samin ma'ana mai tsada mai tsada din da san dai akwai mai tsada ta ba mai tsada kenan mai ce shi ne bambanci lafaz amma samin bisa bisi ma'ana mai mai kuma ce mai kiba aka ce samin bisawun ma'ana mai tsada da kudi wafi lafazin da an san dai dama abu ne na wani zo hurmata lafazin wani tabbal gudu ana wani zo shayar da dabi ya cikin dabi da kanin ibada ta yi da baki iyawarka ka yawa mai daraja mai kima shi ne da an san bangaren ibada dabi da kai don allah allah wani maka ka yi mai kwarai ka sai na kwarai da yanka shi ne sai ya ce kuma a wani lafazin musulun ya so ga maka me yake ya ce bismillahi wallahu akbar kenan ana bismillah ita bismillah cewa kowa ya san da ita akwai masu imamu shafi na ga cewa ba wajibi wacce bai bismillah gaba ɗaya amma dai magana mai kari wajen jamhur yin bismillah wajibi ne abinda yake saɓani karma ta alama a kamar cewa mustahabi ce wannan kowa ya rada ko ba ka yi ta bayan kayayi amma tana cikin azkar ko lafazi da ake a lokacin yanka na da ya bismillah wallahu akbar ko bismillah kaɗai kai yan kayi amma kuma ƙarar lafiyar suna ta tabbatar da yin ƙarin wallah a kamar amma da wata addu'a bayan haka madonna saura babai a mustahabi ne wanda yake wajibin yin bismillah walahu shi ma'ana imam muslim min hadisi aisha ta radiyallahu anha amara bi kabashin aqran yad'u fi sawadin wa yablu fi sawadin وينظر في سواد فأتي به ليدافي به فقال لها يا عائشة هلم مجيا ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه فأدعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم دخل به abinda yake a wannan hadisi na aisha wadda imam muslim ya roto da hadisi ta ce a mara da gabashin akara nasarar ya sa a kamishi rago wanda yake mai kaho ya ɗauki sawadi yana tafiya a cikin baki wa ya buruku fi sawadi yana kwanci a cikin baki wa yanzuru fi sawad yana duba a cikin baki ma'anar magana yana taki cikin baki kenan da bakaken kwakwahuwan bakake ne kan wurin arwadashi bakake ne ƙasa kuma da baki a gaban shi ragon wuri ne amma yana da baki biyar gana kenan wurin na mace ba baki ba iya da baki shi da ma za mu ce domin dai ƙahahuwan gaba ɗaya baƙaƙe ne ƙirji shi baƙi ne kuma ya wayan zurfi sawar yana duba a cikin baƙi kenan idan ma furaidatin idan zane baƙi gare shi dole iya ga mana ne irin siffar ragon da zama ya laye da shi ba don iya ɗora sharaɗin laye ya kasa mu mai wani bai kaza kaza kaza a irin wanda ya da shi ne wannan irin wannan duk da ba magana wajibci ko dora maka in ka samu ya kai yawan balahi ba ne ba kayan da ya yi sai ya ce fa'uce bihi aka zo mi da wannan rago da aka siffata wannan siffata shi yudahi bihi an zo mai dan yayi laye da shi faƙala da sai ce ma aisha ta mai bada labarin ya aisha halumin mudiya aisha da shi kawo wuka almudiya sanin sakin wuka ce amma kan da wari irin wata nau'in wuka su ce wuka zama akwai sai dai akwai mai wari almudiya kun wuka ce amma a can suna da aiki da wata wuka mai wari mai dan girma amma da wukar ce kawo wuka aisha sun maƙal da ta kawo kan hajjiya in shahafiha bi hajar ki wasa wukar da dutse gina ana so a wasa wuka yadda ka a ba dabbar wahala wani ba mun karanta ko za da batun ba asirin zibiha ko za ka zaga fasin kitala din da kenan a kyauta za duk da kashe shi za a yi mutuwa zai amma ka a ba shi wahala a wasa wuka da kyau yadda za a mai zama guda ba tare da an je ana sa wuka ya ce wannan abin da annabi zai mata cewa halumil mudiya sun mashadiya ce fa fa'alat ta yi da ya ga mata yin ta je ta wasa wuka sun ma haza ya amshi wannan wuka da ta kawo wa haza hu ya amshi kuma ragon da ya sa a kamishi wani ya kawo sun wa haza hu ya amshi ragon da ya sa a kamishi fa'azza'ahu ya kwantar da ragon sun mazabahu kuma ya yanka kayan shi ثم قال يتي بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم دعا لي wannan kaka ce tartibin ka ce a yayi da aka yanka aka yi bismillah abin da yi ne a wannan yanka na shi kawai abin da yi ne ya jimlata maka abin da yi wa kana a wajen wannan yanka ba yi da ƙari ba ta bismillah ya yi bismillah kuma ya yi addu'a alama taqabbal min muhammadin wa ala muhammad wa min ummati muhammad nan an ce rago bi da ya yanka rago guda nashi guda na wanda da yi balayya cikin al'ummar shi wannan shi ne ina ga abin da yake a cikin can bayan mun karanta na kenan kenan ragon biyu da yanka ɗaya na shi ne ɗaya ce wanda bai laiba cikin al'ummar shi to wannan magana wanda bai laiba cikin al'ummar shi wasu kan ɗoka kenan har abada ne ko kuwa a wannan shekara ce a gaskiyar magana zahar ma bai ɗokan ha abada domin shi ma ai ta wannan shekara ce bayan shi bai laiba kenan ba da layyan wannan shekara ake magana ba ce ha abada ba wannan kurin wanda bai shi kuma a gaba Allah ya zaka kurin amma kace annabi ya yanka mini annabi ya yanka ma wancan shekara gaskiya magana zai magana to ne dole ga maka hira ce baka maka bayanin hira shi wai a hata in kiyama shi annabi da yanka zai hata in kiyama yake nan bai kare yanka ba kaga wannan a wannan shekara ko sai ba shi shekara sai ce ta zo yace wannan na wani Allah wannan kuma na al'umma ta wanda ba su yanka ba kun tsaya ne ma ce tashin kiyama annabi ya yanka ma wannan nasan ba haka ke da gaskiya kuma wanda bai da hali Allah bai zura masa ba kuma shi ke annabi ya yi kama yawan sai shekara a shi mutu kula sai fita su bawa alaƙa ya kasa sai to kenan nan kuma kada akwai halittin idan ka yanka ka yi roƙi Allah Allah amsa Allah amsa da yadda iyalai na lam taqabbal minni wal ahli wa min ahli tukana iya taru alama alama haza minka walak sai addu'o'in da ake da na hatar Allah a fishi abin da aka yanka kaga na ta sun madaha bihi kaga na ya jero maka kenan hir aka yi bismillah kuma aka laye da aka yanka laye da wannan rabu duk da cewa kuma da mutum da aka ambatawa lafazin mun ce mun ga shi Hafiz bin Hajar yana fiqh ta hadisiya yakan dauko lafazi daya ko daban-daban ya tabbatar ma da wannan mas'ala da yake magana ga dalilin da kuma sai da ga kaka cewa hadisin a can haka kai a rubuce a littafin da ya ambata maka amma abin da yake ne zai dauko maganganu wata jumla ta hadisi ko a nan ko a can sai ya kawo ma wata fiqh yanzu nan abin da zai zamu tabbatar a wannan ruwaya ana son a wasa wuka a lokacin yanka a wasa ta da kyau kuma a kwantar da dabba kuma a yi bismillah a roƙi allah allah ka wannan kada وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man kana lahu sa'atun wa lam yudhih fala yaqrabanna musallana abu hurairah ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man kana lahu sa'a wanda yake da yalwa iya da hali wa lam yudhih kuma yake da ya fala yaqrabanna musallana kai ya kusanci ma wurin sallar wani shine hujja wanda masu cewa wajibi ce suke bada idan har matsayin an san sallar idi ƙarhinta ko wajibcinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai yanka ne ba kai ji idi ma ka sake ya tabbatar ma da ƙarhin ko wajibcin wannan mas'ala inda da hali tunda ce kan baka ji idi an baka yanka kuma kana da hali ai wannan kai ƙarhin magana gaskiya cewa inda hali wajibi ce anan sai ga masalar sabanin wannan da ake na tsakanin wajibcinta da sunnata ya ce ai ga layya ta zo ga suna ya zo wanne za a yanka wannan masala ce wadda mai shiga wannan rikicin mai ɗoka wajibi ce kasan hatta suna akwai masu ganin suna yanka rago wajibi akwai masu ganin ba wajibi ba duk da nasoshi karara sun yi yawa akan wajibi ta ɗora ma uban yaro rago akan na layya kenan kaga suna a wannan hanya ya yi ƙarhi na magana wajibci akan layya idan ka ɗora irin abin da yake zawa na zamantakewa na aibantawa na mutuncin wannan yaron ko daga baya a cikin uban shi bai yanka mai rago ba mutane ba su ba da wani abu za ka an yi abin iyayewa ba ka yanka ba wata tsohuwa can ta ga ɗanta a wajen wasa mara kaba ɗan da gori a nan can kai ubanka bai yanka maka rago ba wannan aikin mata ne suna gida suke kitsa ma yaran abubuwa da yawa sun san abin da aka yi wani to gani suka yasa ya su yanka sama yaro an zo ana wata da kima ya ce kai ubanka da bai yanka maka rago ba wannan haka suke suna haka a takaice gaskiya in dai da hali saboda kare mutuncin yara kuma ga shi ƙarhin magana yin sunan ko yanka ragon ga na sarsayar ruwa ta ta mata wanda bayan ya girma suna su canza babu wanda suna ba su yanka ba da addinin ya lalace annabi da ya gama kan shi bayan ya girma kenan ko da ba a yanka ma ba kana yaro in ka girma kana iya yanka wannan shi ne magana ta yanka ma yaro rago inda an ahe shi to nan mas'ala kuma zan da gama sha'ala yanzu dai muna magana cewa wanda yake da hali bai yi ba yanka kan majiyar sallama wanda ke karanta magana cewa duk da na yi tarawa ahmad wabin majar samun hakin faranta la'imar ƙudurin waƙafa wasu ce maƙufi na mayan ɗarban tabbatar da ruwa a kan marfoli كل حديث على كل حال يا يا تبت تسكيه مكانه وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أدي صلاته للناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على سبيل الله muttafaqun alayh anan abinda jundubin su yake cewa nayi wata sallar layya ke yanda shi aka yi yace tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce falamma qad salata da nabi ya kare salla nazar ila ghanam kasir hadi ba wata dabba karamar dabba kanan dabba kenan an yanka tuna sun yanka shi kuma zaka sallah iya juya ya kaso sun yanka yace manzara kamar sallah duk wanda ya yanka a rallayya kafin sallah falyata ba shatan makana ya yanka wata dabba kambacinta fatar wata ibn mashaka da hamu kudin dabba ce da an ci nama a ya kawo wata kambacinta tun da kayan sallah aka yanka ba laye bacci layya sai bayan sallah wannan ya ce wallame kun zaba fa da zaba a rasu mullah duk wanda bai yanka ba to yanzu ya yanka a yanzu bayan sallah a kan sunan Allah kaga nan shine sharadin da ake yi na yanka layya ba cewa ba sai liman ya yanka a'a ta kai sai an yi sallah kurum kenan bayan sallah liman ya yanka bai yanka ba shi ne lokacin yanka yakan yi ba na ba zai yanka yakan yi bai yanka ba yanka ba jima don na tuna ta wani lokaci da jima ba zuba na jima na taɓa sallar idi ni ne liman gudun ragon layya to kuma gaga ya zai kenan wallah ya kai sallar idi ya kare bana bana rago kuma ba wanda ya sani to kaga a ce sai kaga kenan ta lai za a wasa da nufi ba a takaice dai kenan a babu wani sharadi ya liman yanka kurin abin da ake nema a yi sallah a ƙari kurin lokacin tunan wasu na ce ai akwai wurare waɗanda suke babu sallar idin su kuma za su layya an ce kawai sai hasashen lokacin ƙare lokacin wallaha idan lokacin idi ya shiga an kare kenan ba su jiran su sai liman dan ba su da liman ma'ana ba su da sallah ta idi wanda yake cikin daji inda babu kenan jama'a wannan shi ne dai sai wa an labara bin azib radiyallahu anhu qala qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dahaya العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين درعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان على كل هذه أن الرواية تثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما نبرا بن عازم كيتشوا صلى الله عليه وسلم يا تسيا أتشكيمو ke cikin sahabbai yake ce musu arba'un la tajuzu fi dahaya dabba guda hudu baya halitta a yi laye da su ba sa halitta a yi laye da su ba laye da su sam guda hudu ya ce al'awara'u albayin awaruha wadda take da ido daya kuma wani ganin duduru ba a kun ya tabbata ba ta gani sam shi ne ce albayin awaruha in ba da mashi lahi ido ba ko hakiya ko wane ne a san ba ta ne wannan ba ta laya ko kayi wal maridatu al bayn marduha wanda take da rashin lafiya jina kurin ta tabbata ba ta lafiya kwal cuta a bayyane ba ta lafiya tana kwanci kurin ita ma ba ta laya wal arja'u al bayn dal'uha da gurguwa wadda kuma gurguncin a bayyane yake tana ƙasa da sama tana ƙasa sama tana ƙasa da sama amma ce dan wani ta karye ta warke wani kawai ta ɗan gwami in dai tana taka tana ta yi ba a kiran ta ayyuka abin da yake sai ka bayani gurgunta a bayyane karara wanda babu wani shuwa ta ƙasa da sama gurin wannan ba ta da wala kabiratu lati la tunqi da ta yi shekaru ba ɓargo kenan kan dabba ta shiga da tatsuwa tsohon dabba wadda ba ta da ɓargo mana ba mai ta lalace lalatattar dabba ba ta yin dabba wannan su ne aibu ƙarara wanda annan sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani na rishin halicin yin layyarsu sam ba ta yi ba sauran aibu za mu gani amma ba sa shiga layin hani ko rashin jawas ya ce a hekawo wa an jabir ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ta zabahu illa musulmatu illa an ta'assara alaikun فتذبحه جزعة من الدعم wannan ruwaya abinda take karantarwa kakku yanka dabba alayya na musinna ba ana ne ba ma'ana magana shekaru a saniya suna kai dabba wata igurin cikakkar dabba babba duk da kowace da shekarun da ake ta domin aka ce a nan musinna shi yasa sai aka ce illa an ta'assara alaikum fatazbahu jaz'a min al-da'at min in muka samu mai cikakken mana mai cikakken shekarun babbar daba ta kwarai to ku yanka jaza'a kenan dan karami jaza'in na da'an shine cewa dan wata shida abin da ya gaba wannan rigima ce kwarai kan wannan hadisi a wajen malaman hadisi da masu kan fikihun hadisin kan mas'alar wannan hadisin da yake kawo wasu na magana akan abin da ya tabbata kan wasu ruwawi daban ba mai turi duk da wannan ya kawo akan mas'ala ce abin da ya yi abin da ya yi a yanka babbar dabba wadda an ragon nema ya yi shekara ko ya wuce wata shidda kuma damar shida marakun wancin shekara biyar ne saniya ta yi shekara biyu ta shiga cikin ta uku to kenan ƙasa da hakan ma yin da aka ce kafu yanka ya wannan abin da ya yi ne amma ba kan rashin don nasar ya tabbatar da inda jamhur ko da dalilai na halittar da yanka dabba wadda take jaza a kirji ita jaza'akin aka ce ta da'an aka ce da'an ɓangaren tunkiya da rago tunkiya da rago su daga wata shidda da jamhur inda ya rago ya wata shidda ya shiga layin laya amma ita akuya sai ta cika shekara ta shiga ta biyu amma ta cika shekara ƙa'ida akuya ko ɗan akuya saniya shekara ta cika biyu ta cika ta uku raƙumin shekara biyar wannan su ne abinda ake iya layye da su duk da an san wannan saɓani ko ya rada inda hali ka yanka babba ba magani ta baka da hali ne ɗan wata shidan sai ka yanka kuma zan jamhur kenan layya ka ta yi duk da anan wannan da ya kunan haka za mu doka kan musalin rawa musulmi وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا ندعه بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا خرماء النبي صلى الله عليه وسلم يا من أمرنا يجعل إمام علي يا من أمرنا أن نستشرف العين والأذن إذا مسيلية مديبة mai lahiyayyen ido ce mai lahiyayyen kunne ce kenan adiba kunne adiba ido sai bayanin cewa wala mudahi bi aura kan milayya da mai ido daya wala muqabala kowanda aka cire gaban ne aka ce gaban kunnan daga gaba haka mudabara wanda aka cire daga baya wala harka ko wanda aka ba cire aka yi ba a an tsaga shi kunnan a tsaga shi da dai wani roji suke masu suke a suke ya tsaga nan iya wuri guda ma tsage ki ko kuma su buntilewa da gaba ko da baya duk daga nan wani aibu ne a jikin kunne gaba ko baya ko a tsaga wannan su ne ce kakwai da su ku diba ita ce ku diba ido da kunne muke maka bayanin aibun na ido makaftaka kunni wannan aibun na tsagawa ko guntun cirewa duk wannan makiya suka yi wasu a can lokacin da wasu abu ne na bahira sa'iba dabbobi da ba ta wasu na canyi da ake na gumaka ma to amma ko da menene dai iya cikin aibu ya ce wala tarma tarma wadda zan tsuwa haƙorin haya zube haƙorin da sun zube to wannan a duk da maganganu da yawa kan abin hadisin amma hadisin ya tabbata illa abin suke magana ayyuku ne wanda bai hana jawaz shi wannan rashin jawaz guda hudu ne gangariya kun ba ta yi ba nan kuma ayyuku ne wanda bai kamata ba kai layya inda inda wata ka sauya ka kai da wannan amma aibun kunne aibun aibun kunne duk ko gaba ko baya hatta nutsiya suna kashe nutsiya aibu ne amma bai hana ingancin layya amma laifi da cikin layya na ƙasa ce ko na kutubanci amma da annabi ta ƙarar bata yi ba la ta jusu ta ce ido ɗaya ido ɗaya ko cutar rashin lahiya ko wadda take gurguwa gangariya ko tsuwa ta kai ba ta da mai wani suna ce la ta jusu bana ba ta yi ba la ta jusu ta haya wannan kuma aibu ne kenan mutum ɗin zai yin ya diba lahiyayya a takaice kadiba in zaka sayi rago ko timkiya ko da akuya ko akuya kadiba lahiyi wanda kunnen shi lahiya kuma idan shi lahiya ba wani matsala tare da shi a yanzu ma kaje matsala ka ji iske kamar mahi yawa inda zaka ce balle shanu inda zaka sha sai rota lahiya da yawa ka dan mahi yawa makiyaya su alama ce da baka taba ci mu yanzu anan yi suke dan da baka din ta ko ta dibon kiwo ko na ka bita za ka gano kayanka duk makiwa da inda shanu ne da ka san mara alama gaskiya to dai inda mara alama lahiye ita tahi wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an uqassim luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la uti fi jazaratiha shay'an abinda yake wannan ruwa sai tun arki ba labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mani umarnin an aqumu ala bujuni dabbobi da ya kawo hadaya guda 100 guda 100 da ya zo su hadaya ya hadaya da su da hannun shi he da yaso ke 63 a cikin 100 kaga sauran nawa 37 ne ko sai da na ali annabi annabi ba kullu ali ka soke sauran shi ne ke na ce in kula bayan wanda yanka ma duka kenan duka hawan da yankan dai sai da na aliya ya kula da ɗawainiyar wa'annan dabbobi da aka yanka guda ɗari ya mu umarnin wa'alu kasimu da lu'umma julu da raba naman da fatina waje lalaha da tuwa da ake rihi kamar zaman riga ce da ake ɗorawa jikin dabba ka hau kamar dai shunhuda kwan shunhuda ta dabbobin har su raba gaba daya sai ce wala uti zarata ya tsaya kan ba da kan ba da wani abu akan zarata ma'ana kenan akan hida wajen mahauci aljazar shi wani mahauci kenan wajen hidata kan ba mahauci wani abu kenan akan biyan shi ladan hida kenan ba a biyan mahauci da kayan ciki ko na abu daban na dabba ko fata a ce shi ne ladanka a ba shi kuɗi daban daga waje a ba mahauci kuɗin hida shi daga wajen dabbar ka a ba shi wani ɓangaren ta a ce shi ne maka da ke nan nama ba daɓa bace ba duk a ce shai'an kakka ba da wani abu daga cikin dabbar akan ladan hida amma mabukaci ne ka biya shi kudin gida wannan ka bashi nama ka bashi da kuma rabon gaba da zarga ta gaba amma dai kai zaman to kambacin aikin da yi misali kowa kan musa ana hida kai jikar jika biyu ku yi magana jika nuna zaka hida a idan wani magana jika da ko jika biyu ban kullum yin ka'ida ta addini ba a so a yi a cikin biyu don so biya mutane su sakan cikin rigima sai ka zo ka camshe ba ka camshe nuna zakan ba kun ya ka'ida ta rigima duk abin nan wani kwastara na jara ba a yi ba kwastara a shari'a duk abin da za ka yi na wani ma wani aiki ka yi hawara nawa za ka mu shi ne ka'ida a nawa za ka mu wannan aikin tun da aiki ne sananne an san aikin nawa za ka mu shi wannan shi ne ka'ida kenan kun ka'ida zai maka hawa hida a jika ɗaya ko jika biyu ko ka za ka ba to wannan kana iya ba shi kashi biyu ka ka biya shi kwasin kuma ba da yi ka ba shi nama ko kayan ciki a cikin dabbar wannan bai cikin layi na ana ne a ba shi ladan wannan sai wa an jabir bin abdullahi qal نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة جابر بن عبد الله كبار الأبارة مزان صلى الله عليه وسلم muna tare da shi a shekarar hudubiya wajen hadaya kenan ya ba mu damar hatta layilis ya tabbata mutum bakwai su yanka taguwa ko mutum bakwai su yanka saniya na menene kurin halitta tarayya akan saniya ko rakuni har mutum bakwai na menene bambancin da ake cewa mutum bakwai in mu bakwai muka sai saniya muka yanka kowa matsayin shi kamar ya yanka dabba guda ne shi ne kayan da za a yi shi kowa layya ce ya cika kan layya sai ya doka kai wajen iyalai na kul na layya mu bakwai muna da dama mu yi tarayya mu sayi raƙumi da raƙumi hannun ya kada magana goma ma a raƙumi kenan in muka sayi mu bakwai muka sayi saniya kowa layya ce mai son layya kamar kayan da shatun zaka ca kayan ka dabba guda kenan tana yi maka da kai da iyalan gaba daya an ce akwai wani malami da ya kara a yi a wannan ai ba ɗaya bace ba ya dai kamar zaman kaɗai ne mata ita wani hira ce daban za ta ba a malamin magabata ba wani ka ce ai dan wai ai tarayya ne ta kai ɗaya ce a yadda yake da wancan kayanka dabba guda ga iyalanka shi ma nan yau in ka yanka raƙumi ko saniya ko ka yanka ko kai tarayya na an ce iyaka ce ko na iya yanka ku biyu ko uku shi dai nan an ba da ba an ce dole ya mutum bakwai ba ya mun ne bakwai dole za mu yanka tare muna yanka saniya mu biyu ko mu uku ko mu huɗu ko mu biyar amma an ba da dama ne har zuwa mutum bakwai in suka ba da kuɗi suka yanka za su iya ma'ana raba ta kuma kowa matsayin layi abin da yake da magana babu nasi wanda ya tabbatar da shi na tarayya a kan ƙaramar dabba tarayya ta kuɗi amma ko tare musharaka talada misali mutum guda da iyalai shi sai ba mun ga sanin sai sai yayi layya duka iyalan gaba daya rago guda yanka kaga ayo tarayya ta talada haka gidanmu nan ana samun wannan matsala wani lokaci na wata mas'alar cewa ai an ce idan mutum zai laya sai ya fara ma uwayen shi da kwanshi ya ma kanshi ko ko idan mutum zai laya sai me aka ce sai ya ma'ana to a takaice dai wa kanshi ko uwaye ko haji ma ta takaice a takaice shi dai babu duk abin da Allah yake na ibada ya dora ma bawa kai da Allah ya ba wannan halin layyaci haji ce kai ne auna kai ne abin zama wajibi kanka banda wanda Allah ya bashi ko mun koma yin kai ba ta wuce ba kai ya kamata ka hasa rike farilla to ita lai ya bata matsala yakan yi an zo ma ci uwayen wa zai fara yankawa uwar shi ko uban shi ya ce a uwa ce take da ta ce ta yi haƙƙin kyautatawa to kaga kuwa sun dare abin da zai wakana a gida ka ce ka ba uwarka ba kowa ba ubakon uba ba zai gane magana ka ba uwarka ba ka bashi ba sai ka shi haɓuta ka dusa sai matsala wani gada ma haɓuta ka take gaba ku abin haɓuta ka gaba ɗaya ka ja uwarka matsala gaskiya cikin rayuwar mutum nan in ba da ilimi ba in kai wani abu wanda tijin haɓuta ka sa uwarka cikin matsala dan zai ga man kame bitirci ne ka zaɓi waka a kan shi kuma san mace da ɓangaren isani uwa take da nautu in wanda zai alayya babu wani gini tun da an halitta rago guda duka da kai da waka da ubanka duka duka kai ka so rago baba ga rago yana a kai ne ba baba ga rago shi sai ni na saya ganiya ta tun zai gida ci babu wani matsala rago guda diya wani ba kace ba ga wannan na mamani na baba ne na wani diya mu ka sabke farin la kuma ka sabke jin kanka kenan bai kamata ba ya kai ga rigima a tsakanin ɗa da kuma aiwa wajen waza ba kai dai kai ne wajibi a kanka kenan ana tarayya wajen lada ba mi gaba ɗaya dabba guda amma ƙaramar dabba ba a gama kudi a ce kowa da yi magana ke amma duk da akwai masu ganin to da haka yan kawo ke sha'uwar a takaice wannan rigima ce ta wai mutum ne iya da kishe oshi da oshi a gida yake yanka ma kowace kowace ne magana ko kenan wannan wani abu ne daban kishi da oshi duk da waccan isani ne ba wajibi ba ne ba don mai yanka mata ba in sai ka rigima oshi ba wajibi za a ci dole ne ma saba ma wani amma cikin hikima in ya kara buna ya ce a yanka gida ba shi kenan ba ko ta ce ta ce ba yanka ta ce ba yanka ba shi da gaskiya akwai ababe da yawa da uwaye ana ma uwaye da a cikin isani cikin ma'aruf Allah shi ne mata cikin ma'aruf da a cikin ma'aruf ake da in dai kai ne kan mace uban ka dauke ma uban ne kenan kamar inda uban ka zama wacce kamar kamar da tana da haƙi akan ka tunda ka uban ka dauke ma uban dan tabbas idan makamacin ba ka jama uban ka shi ma matsala wajen mata shi da ka kenan dole kenan ko ce kamar zakin ta ne ko ce kamar da rabu guda ka sarki gura wa alaikum salam to an tambayoyin suna kama da eh shi abin da ake iya magana eh an ce ba a tarayya wajen sayan karamar dabba amma babbar dabba ana tarayya tambayar da yake yi cewa kuna iya gan eh wannan muna iya gan ko mu goma ne biyan muna iya gan ai uban maka ba kudin ko bin na shi ne shi kuma sai rabu nan ba matsala bace ba ko ga mu kudi ko ba baba ko tsohuwa su sai rabu lokacin ga kudin inda ku gama ai su gaba duk da rabu su kuma ka sai rabu ana kenan ba tarayya ce ta sayan dabba wannan ba zai yi wani ba ku gama kudi ku saya a yanka rafin gida ne daban ne da fanni da mutum haka kai wani gida wani gida wani ita da wasu sani yana gida ko da kuma a akwai dama kowa layayyai gida gida bakwai ne kada an gomu gida bakwai ne kowa da famu shi nan kowa laye ce ya ka gida shi kuma laye da shi shi na abincin su nan kuma da ya kama maganar bakara akwai masala da mun zo ƙarshen baban ta wanne ne ya hilada abin da ya shahara fikin malikiya cewa yanka rago ya yi lada a kan raƙuni ko saniya ragon ma heka ba rago ma akuya ɗan akuya ta kwanye koma raƙuni da saniya shi maliki haka suke jerawa to gaskiya magana ba mai kama maka nassi daga nan sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi wannan jere na alayya rago ya yi saniya kaza kaza kaza ko za a kuya kuya kuya kuya ra'ayi ne na mazhabata malikiya don haka abinda jamhuru suke hatta da wasu cikin malikawan ganin hujjar da wancan bangaren suke hujjar cewa raƙumi yahi tukwan saniya tukwan rago tukwan akuya tukwan ɗan akuya kina rago timkiya akuya ɗan akuya wannan ganin ruwa tabbatata da kuwa sanar tabbatar da na kanta a nasarar salama da yake bayani a ranar juma'a wanda ya ce a sa'ar harku kamar ya ba da raƙumi aka ce ko sa'a ta biyu kamar ya ba da saniya sa'a ta uku kamar ya ba da rago ko sa'a ta hudu kamar ya ba da kaza ne ha kai zuwa kamar ya ba da kwai haka yan hawan feda su ba su su ba ba magana ma faida ba magana ma faida faida ka zo ne ban hawara ya haro ba ka ga faida da ka zo kare su malaiku suna kare layin daraja daga zawon liman liman yana hawan bari su ma yasa limki ya zo su zama su ma su shahuru akwai kenan bakin sa'a ta biyar kaci na biyar ne kaga anan ai wani abu ne na darajar lada fi annabi har da raƙumi saniya rago haka kai ƙasa ta wannan ce hujjar jamhur kenan ko alayya haka ya gilada an wa haka gaji misali mutumin da ya hudda jika talatin ko arba'in ya siya rago ka hudda jika ɗari biyu ɗari uku ka siya rago ko saniya a ce ya gilada kuma ga samu damar yi rici damar ra'ayi gaskiya zan kuma ce gashi kuma fa'ida ta cin naman wani za su ƙaru za su amfani da naman saniya ko rago ne tana da yawa akan rago shi dai gaskiyar magana cewa rago ya yi mai hujjar su kuna madogararsu a annan sallallahu salama wannan ruwa da makaranta baya ya yi layya da rago amala akan to ai wannan ba shi bane badan ya yi layya da rago a ce shi ana magana hihi ko ake magana saboda annan sallallahu ya tabbata annan sallallahu salama hadisin aisha bukhari kuma sun ya ruwa ta tabbata annan salama ya yi layya da shanu a hajjin karshe madina har da shanu annabi ya layya wannan ne da an kama aisha nama amina nama yanzu ta nama shanu ne annabi ya muku da da shi kenan kaga kenan annabi da da saniya ma yayi a takaice dai babu wani aibu ko babu wani abu ko in dai mutum abin da Allah hore mishi in wanda ya lada ya yi kudi ya yi tsada ko ne halala sai menene wannan wannan shi da kura takaice dai kan mu ce don yawa mutum ya san magana ba shi dole kan kaza ba amma dai cewa ka ce wannan ya yi rago ya yi wannan iyawa ka san kasana mara kuma kuma ka yanka ka ba a ce ba ka yanka ba iyawa ma san da biya mutane mafi yawa sun yi san nama rago kuma da mutane mu anan mafi yawa an sa mutane kiyaman nama rago yanzu nama rago ko kyauta bai ci ko kyauta bai ci ta wani shine kuran kenan ka yanka abin da aka yi so aka yi bukata da shi ne amma mutane wanda shi da sarrafa samfin an samu kyamar shi amma su kaga wasu ƙabilu da sa larabawa su sun san muhimmancin naman raƙumi ce babu nama mai lahiya a bincike da aka yi na na duniya na ilimin zamani na likita a ce babu nama mafi lafiya a duniya a tsutsuru na saka tsutsa turawa yanzu bincike da aka ba tsutsuru ba babu nama mafi lahiya a duniya kamar abu babu shi an ce wannan ci take bishi baya jimina ta kwayo kasa amma lafiyar nama ba kamar abu sai abin mamaki ai ana maganar karka ci kitse balle masu abin abin tansin waye abin duk da zamanin su ba abin duk da yanzu ki kyama irin kitse ko to shi ta aka yi ba maganar na mashi ba ka ci kitse a kitsen shi ma yanka dafa ka ci a cikin ba babu babu ake ta babu ba ba ku da ciki ba ku da tsoro a dama ana gudun cin nama mai kitse dan ku da tsoro kin da ke ciki wanda ke illa ga jijiya ko tsare jiji ta jiki to shi ya zara kumi kitsen shi ya kaci abinci ka sa ka dawa lafiya lau bai ku da tsoro kiran shi ma kan shi ba ba nama shi ba balle nama su gona ga sauran saniya kanan dabbobi ana mulki tsiya ma kashe kakkaci naman karamar dabba me yasa sai saboda kiran shi to shi da kuma kiran ma yaka dawa kace lafiyar lau to wannan wanda suka san abin nama cewa kenan to mu amma an sa mutane da ya kyamar shi wani cikin kabilu ya zo sayan nama wajen wani mahauci to ya zo ya aje shi nan aka abin sanin aka abu ya zo ya aje nama nama ka sanar rabu ne ka fas mai kyau sai ce musu kace a mu sarbu mai a haba ce na wannan na rabu ne nama na ko nama kaman daban shikenan suna cikin ciniki wani bincika na ruwa sai ga wani ya zo zai sai tewa shi kuma irin wanda kama mishi rabu ne ce mallan nama wannan nake so sai nawa ya ce a to na na me na me ne kudi da gona bai shi na kuma ke so ya shuru shi ya ce ba sai kama daban shi kuma ya san wannan tewa zai saya ita ba raƙumi da ba mana ce raƙumi daga sai gaga gwanon ita su ɗaya rika su gano cewa shi dama ya musu ƙarya ne ƙarya ce musu raƙumi ne shi dama ta kiyar sun nama raƙumi a ƙarƙashin raƙumi nama ne mai lahiya gaskiya sai yanzu ke za mu shiga babun aƙiƙa babin magana mas'alar dabba ta da ake yankawa dalilin aihuwar yaro kasar hakika ana kashe kan aski da ake masu da ake askewa rasati albumin da zama magana ta yanka dabba ta suna a nan shi ne magana kawannan hadisi kawannan baban babu ya maka na yanka rago ga yaro da aka aika shi ne nan kinarar suna dabbar da ake yankawa dalilin aihuwar yaro عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق السبيلي لكن رجح أبو حاتم رسالة وأخرج ابن حبان في من حديث أنس نحوه لدى رواية لدى أكا أكاو تنادى هيا ضد تيوا abin da inganci a ruwayar imam nasa'i cewa aka an har husaini kabashe ne kabashe ne shi na fatan da inganci kabashe ne kabashe ne rago bibiyanka rago bibiyanka ma hasan da husaini wannan ya tabbata haka nan kuma dama shi ne mafi kari a kan mas'alar yanka rago ga namiji za mu ga a gaba na maganar na yaka samar annu gulamun shatani mukafi a tani ko annu zai da shatin hadisan gaba wanda annabi ya umarni a yanka ma yaro namiji dabba biyu kuma mace dabba guda shi ne za a takace da kenan zinan annabi ya yanka rago nasin da ya kanan rago guda guda wasu na ka in aka ce ta inganta ne to ragon da gaba a jini ba da aka yanka shi gaskiyar magana da ya rago biyu aka yanka musu kuma سي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقطع عن الغلام الشاتان كفاتا وعن الجارية الشاتون مزان صلى الله عليه وسلم إيش تسيام أمرنا سيان كما يارو نمجي شاتان نمي بياني شاتاني na maganar shatun da maganar ganin duka dabba ce dai mai karashin ta hausa mai karaman kuhoto akuya tana ciki rago na ciki timkiya ɗan akuya domin nan akwai masu matsalar ya su ce he rago dole a a suna dan akuya da akuya da rago da tumkiya kowanne ana iya yankawa a suna babu wani inda ka tayi rago ina sana goyon da dama amma halicci jawaz ijza'akin a yanka an aka aihuwa amma mutum da nema abin da bashi da shi ma lokaci hanya mafi sauki ko ka yanka akuya ko ka yanka ɗan akuya ko turkiya ko rago duk wannan suna cikin shafi amma ɗan akuya guda biyu ko turkiya guda biyu ko rago biyu duk da ka samu ya ɗauki wannan suna duk wanda ya ce maka annabi da ya ce ba mu ce maka rago ce an samu yanka mata rago amma cewa hudda wani daga cikin wani ba mai gaya maka cewa an ware ne wani za a ci duk an ce maka shatun ko ko ganan sai da wata karina daban za ka iya cewa ai a nan ba akuya ba ce ba ko ba da akuya ba ne ba ko ka zane sai da wata karina mutum za ka maka ya kamashin ka yanka kamar shi na rago ko ta yasu na akuya amma su akuya wannan ganan za a turkiya wannan turkiya amma a ce maka kuna shatun ganan kai ba ka iya ware a wannan hudun ka ce wannan sai da wata karina daban a wani wuri ka ɗauko za ka ce a nan ka za yanka amma duk ya doka hake nan wanda Allah sa suna kama shi duk wanda aka yi suna ya yi kuma ya yi suna kuma aibantawa suka suna ne idan akwai masu aibanta abin wani na akwai a yanka ko akwai aka yanka ma to kai da kai wanda magana suna ka soka shi ne matsalai suna ka soka ba shi ka soka ba don annabi shar'ar haka nakin ya yi سي قلنا رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والعربة عن أم كرز الكعبية نحو وجهنا وليه سيتي وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تزبه عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى abin da yake nuna yawa ta samura samura ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin murtamin bi aqiqati kowane yaro ana rataya shi ko jingina ne da abin yankan shi wani da wanke wajibi a gama shi da yanka ba a raba dukkan yaro da yanka shi ake kawo hujja wajibicin yanka ma yaro dabba ɗan aka aihe shi to wannan sai ce tuzubau anu musabi za a yanka ma yaro wannan dabba rana ta bakwai eh yau musabi to wannan magana ta yau musabi ita ce matsala wanda ta malikiya ce kadai ko a ce ma imam malik rahimahullah dan hata cikin malikawa sun bar wannan magana tana gaba wajen madogara shi a wajen imam malik rahimahullah idan aka ahi yaro misali yau talata sai da kake tawo alfijir har zuwa faɗa rana aka yaro ya ce a yadda wannan wunin bai cikin lissahi sai wuni na gaba ta zaka misali kenan a malikiya yau talata mata ka ta aure saye har da rana ba a ba ya ce za a yanka ran talata me lissahin su talata ba cikin lissahi ya ce laraba alhamis juma'a subdu ladi litinin talata ce kwana bakwai a malikiya a madadin jamhur a wajen wasu cikin malikawan cewa in aka yi yaro sadiyar talata tun da ke to alfajir har zuwa da rana ya ce daya talata suna da wuni ko bai wuni ba ya ce ya ce ya ce wuni talata ya ce talata ce talata laraba dole juma subudu ladi litinin za a yanka ba talata ba litinin ce wuni na bakwai talata wuni na takwas sun ce ko sauran awa daya ta wada ya ce ya ce talata ce daya to wannan iya wakana an haka haihuwa a cikin wuni asuba zuwa rana amma inda da zaka ayu to nan tafaki nan ba matsala me ma matsala in mace ta ayu suka matsala ta yau in dai tun daga fada rana har zuwa asuba ai da kake an da sun ake hadu sai daga yau ne na anan kowa ya yarda sai a yanka ran talata mai zuwa saboda me yasa daga laraba ka hadu sai domin yau talata ta kare a nan muke muna da laraba kenan ya ce laraba alhamishi juma'a subudu ladi talata ta yanka kenan in dai wai hudu ce na ba ta kare da malikiyar duka gaba daya sai ya da yau misali yau talata da dare don laraba ne in ta haihu kai ta alfajar idan mace ta haihu za a yanka a ranar talata mai zuwa dama shi matsalar malikiya wulin ne suke turewa su mun sauran suke a wuri ma iya ciki kuma wannan magana murtahan iya kawo kaman na jini malami da zauta musu iya maganar wannan hadisi yasa suke cewa inda aka ahi yaro kai ko bari ma suke cewa sai an yanka mai rago a sami suna to shi annabi ya hudu lokaci yau misali wai za ce na ciki to kasi yara yi ya su ce a har ma ko masu cewa ai tun da ake mutane da ake kenan idan baka yanka mai rago ba bai ce taka gobe kiyama tana ta murtali da hakikati ina ga wannan cikin malamai da kuwa suna magana a takaice dai ra'ayi ne ba zahirin nasan bane ba haka shi sai amma a zama gabata imam malik ya kawo masa'ada cewa ka'ida annabi ya hudu lokaci yau musabi ce ko ayin yaro ba magana ba a ciki ba su wasu a wajen wasu bari maja suke inda ka zaune mushi bari maja suke a yanka mai rago kuma a mai suna to shi ba su ce ko ayin yaro annabi ta yi rana ta bakwai za a yanka ba ta yi ba lokaci ba da bai ka ta kaɗuwa mutum ta aka yi a ta bakwai ake yanka shi tana kama shauna sanar ya kama gane gaskiya ba wata hujja duk da jimawa wanda kan tafi tara bari na hajar ya kawo masala yake cewa akwai masu kawo magana da jimawa ai idan baka yanka mai rago ba bai ce ta gobe kiyama ce shi wani magana mana matsayi mana mana ma tushe ya ce ceto idan an ba yaro ko musulmi zai ceto wani ba uban shi ba ko dalilin ne kana ko ya ce ta uban shi sai muka ce ba ma ba ta ma'ana ba masu cewa wai zai wai ko ya bai ma ceto to shi ceto kowa ma kana ceto mai imani Allah zai ba masu imani ceton bayi masu imani da laifi ko ba san ba ta alaka da su kuma shi a ce ba bai ceton ba wanda mai kamera ko ba sai magana ce ba ta da wata madogara al-muhim ka'ida dai yaro an aihe shi shi suna da aiwa ka sani suna amma maganar yanka annabi ta yi misali to amma cewa ya mutu kafin nan sun ra'ayi wasu malamai ta bayan kamar yawa cikin malaman saudiya da tana da'ima suna kan cewa za a yanka mishi ko da bai rayu ba zuwa ranar su ma Allah ga mutum kenan ya ce kenan tuzuba wa anu yau masabi'i za a yanka ma wannan yaro rago a wuni na bakwai wa yuhula kuma a aske gashi shi mun ce gashin yaro ana askewa cikin sunna sai a auna a wajen masu awon azurwa ko zinariya don su suke awon abu kaɗan in aka auna gashin da a yanzu kai kashin azurwa ko azurwa sai a auna gashin garam nawa yi an haka auna gashin yaron in garam biyu yayi uku yayi sai ta da kudin azurwa nawa ne azurwa garam kinta daya a ga kudin garam kinta ya kallimka adadin garam kin da gashin yayi ya kai sadaka na wata sunna ce daban ta yaro ta gashin yaro a rasuna kuma a sa mai suna duk da suna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa ma yaro suna ra'ayuwa to amma akwai wanda ya sa ma rasatin amma mafi yawa kaga dan da ya haihuwa na annabi shi da matsamantanci Ibrahim ra'ayuwa yace cikin dare aka haishi da sa'a saba nake har gamuwa da sahabbai yace daren ji an amin yaro na sami sunan baba na Ibrahim kaga nan ba da suna bace akai masu jawai wata da suna a sama masallaci da sanar rabar bakwai annabi ba bakwai bace ba kun ba suna ba da suna bai da ma ba ko da tayi labari ba su labarin su ne kullun farman su ne jiya daren jiya amin yaro na sami sunan baba na Ibrahim kullun an kare ba na sati bane ba haka dan da haka awar ayyuba ban hijira Abdullah bin Zubair shi ma anan annabi kai yace sunan shi wani haka dan wannan sa kace da ga yasawa to amma an shar an ba da dama ka sa sunan marasati to yanzu ma ku sa bada ka tambaya a likita ka daga lasa kuma ya ka koya a yau sati dishi limin kuma ka ga likita ko ka koya wani gurin shi dai babu lahi ka sa mai yaro suna ra'ayuwa babu lahi ka sa mishi a sati na ga kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كي